الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara mu domin ci gaba da karatunmu na fiƙihu a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik na ashaykh abdulrahman ibn muhammad ibn askarin al-maliki al-baghdadi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin abin da ya shafi inda mai sallah haɓo ya zo mishi a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan sabuwar matsala daga cikin masail wanda malam ya shigo da su a cikin wannan littafi nasa mai albarka na'am bismillahir rahmanir rahim فصل يباه التنفل في سائر الأوقات إلا بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وفيه عند الزوال خلاف شيكا فصل rabewa baina ma mada wa ma ya'ati insha Allah subhanahu wa ta'ala shehu yace yubahu tanafful an halitta yin nafila an halitta wato mutum ya yi sallah ta nafila fi sa'iril auqat wato a cikin dukkanin lokuta ga baki ɗaya an halitta wa mutum ya yi sallah ta nafila face dai lokuta wanda addini na musulunci wanda shari'a ta musulunci wato ta togance waɗannan lokutan ba a yin sallah ta nafila wanda take mutulaka a cikin waɗannan lokutan ma'ana yubahu lil muslimi an yatanaffala fi kulli waqtin illa fil awqati allati jaa an-nahyu 'ani salati fiha 'ani an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wato ya halitta ga dukkan musulmi yayi sallah ta nafila a cikin kowane lokaci face dai a cikin lokutan da hani ya zo shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dangane da yin sallah ta nafila a cikin waɗannan lokuta ɗin ce illa ba'a da salati subhi face dai bayan sallar asubahi wannan mutum ba zai yi sallah ta nafila ba wanda take mutlaqa hatta tartafi ash-shamsu har sai rana ta ɗan ɗaga gurgudan goral mashi gurgudan yanda yake halitta a yi sallah ta nafila to wannan hani ne ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kai tsaye dangane da abin da ya shafi kada mutum ya dinga yin sallah ta nafila a irin wannan lokaci din wa ba'da al'asri hatta taghruba sannan kuma face da yin sallah ta nafila bayan an yi sallar la'asar har rana ta fada to wannan shi ma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi hani game da yin sallah ta nafila a wannan lokacin ya tabbata cikin bukhari da muslim hadithin abdullahi dan abbas allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abdullahi dan abbas ya ce shahida indi rijalun walil bukhari marudiyuna wa ardahum indi wali muslimin minhum walahuma umaru annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama naha anis salati ba'da subhi hatta tushrika shamsu wa ba'da al'asri hatta taghruba Abdullahi dan Abbas ya ce waɗansu zaratan sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke yardaddu wanda kowanne daga cikinsu maganar shi yardaddiya ce maganar shi amsasshiya ce saboda sahabbai ba sa yi wa sahabbai ƙarya kowane sahabi abin da ya gaya wa ɗan uwansa to haka ne ba shakka a ciki ya ce wanda na fi yarda da shi a wajena wanda ya fi wanda na zamanto na fi samun yakinin cewa ya fi kowa gaskiya shine Umar ɗan Khattab daga cikinsu to akwai Umar haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to waɗannan sahabbai sun tabbatar da cewa haƙiƙa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi hani game da yin sallah ta nafila bayan asubahi har sai rana ta fito hakanan kuma ya yi hani game da yin sallah ta nafila bayan sallar la'asar har sai rana ta fada sannan kuma ga hadisin abdullahi dan umar wanda shi ma yana cikin bukhari da muslim wanda Allah ce idza dala hajibu shamsi fada'u salata hatta tabruza wa idza ghaba hajibu shamsi fada'u salata hatta taghiba wala tahayyanu bi salatikum dulu'a shamsi wala ghurubaha fa innaha tadlu'u bayna qarnay shaytanin na'am wa fihi 'inda zawali khilafun wa fihi khilafun to akwai sabani na malamai wajen abin da ya shafi halaccin yin sallah ta nafila da kuma rashin halaccin yin sallah ta nafila inda zawali lokacin da rana ta take tsakiya lokacin da rana ta take tsakiya rana kai tsaka to shin za a yi sallah ta nafila a wannan lokacin ko ku a'a ba za a yi ba zance mafi inganci a wannan lokacin shi ma ba za a yi sallah ta nafila ba wato lokacin da rana ta take tsakiya in dai nafila ce wanda take mutulaka to wannan ba za a yi ta ba a wannan lokacin saboda hadisin uquba dan amir wanda yana cikin sahihu muslim yace salatu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanahana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina tadlu'u ash-shamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب وقبا يتي waɗansu lokuta guda uku ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana mu dangane da mi sallah ta nafila a cikinsu ko kuma mu binne mamatanmu a wannan lokuta da farko lokacin da rana take fitowa da kuma lokacin da rana ta take tsakiya da kuma lokacin da rana ta tafi haɗawa waɗannan lokutan ba a yin sallah ta nafila a cikinsu hakanan kuma ba a zuwa a yi sutura a cikinsu a wannan lokacin na'am
وليس مع الصلوات رواتب محدودة وهي في الليل والنهار مثنى مثنى ماشي kenan وليس رواتب محدودة babu waɗansu wato ar-rawatib babu waɗansu salloli na nafilfili waɗanda suke ababen iyakancewar adadi ma'as salawati tare da salloli ɗinnan na na farilla wato waɗannan salloli ɗinnan na farilla to babu waɗansu salloli na nafilfili waɗanda suke ababen iyakancewa adadi tare da waɗannan salloli ɗin wanda idan baka yi ba sama da waɗannan idan kai sama da waɗannan adadin raka'o'i Allah ba zai amsa ba ko idan kai ƙasa da wannan adadi na raka'o'i Allah ta'ala ba zai amsa ba a'a mutum zai yi sallah ne gwargwadon yadda ya samu iko akwai waɗansu raka'o'i guda goma sha biyu wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce dukkan wanda ya kiyaye a kansu to a kowace rana shi kuma za a dinga gina mai fakekin gida a cikin aljanna shine raka'o'i guda biyu kafin sallar asubahi da raka'a guda hudu kafin magariba da kafin kafin azhur da raka'a biyu bayan azhur da raka'a biyu bayan magariba da raka'a biyu bayan isha'i to waɗannan su ne waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa to waɗannan arrawatib kenan to amma kuma ya tabbata a bayan magariba za ka iya karawa sama da raka'a biyu kafin la'asar akwai raka'o'i guda hudu da ake yi kamar yadda ya tabbata cikin hadisin abdullahi dan umar wanda yana cikin sunan na al'imamu tirmidhi da kuma waɗansu daga cikin hadisai waɗanda suke bayani game da abin da ya shafi ƙari a kan raka'a biyu bayan sallar azuhur wanda waɗansu na cikin sunan na abi dawud waɗansu na cikin sunan na al'imamu tirmidhi din waɗansu kuma suna cikin sauran littattafai na sunna to don haka babu wani iyakan cewa waɗansu salloli na nafilfili waɗanda aka iyakance adadin raka'o'insu tare da salloli waɗanda suke ababen fardontawa ɗinnan mun gane da kyau نعم وهي في الليل والنهار مثنى مثنى وهي تسوس اللولين نافل فلي مثنى مثنى أنا ينبيني أسلمي أيبي أسلمي في الليل والنهار أتكن صلاة تنافلة تدري دكما صلاة تنافلة تين دكون لوكتي idan mutum zai yi sallah ta nafila to kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin abdullahi dan umar wanda wani mutum ya tambayi ma'aiki ya ce da shi ma tara fi salatin lail faƙala salatun laili matna matna fa idza khashiya ahadukum subha salla wahidatan tutiru lahu ma qad salla ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce sallar dare a yi raka a biyu a sallami a yi raka a biyu a sallami a yi raka a biyu a sallami idan ɗayanku daga cikin waɗanda suke yin ƙiyamun laili ya ji tsoron ketowar alfijir to sai ya sallaci raka a ɗaya wanda za ta zama mara a gare shi ga sallolin ga raka'o'in da ya sallata a, a baya kenan to wannan shine abin da zai mutum zai yi ta yi to amma ya halitta mutum ya yi sallah ta nafila raka'a hudu kamar yadda hadisin na na Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahihain ya tabbatar da haka da kuma waɗansu daga cikin hadisai na'am
wal afdalu al jahru fi al-layli was sirru
na'am wal afdalu abinda yafi idan mutum zai yi sallah ta nafila da dare abinda yafi shine al jahru ya bayyana karatun wannan sallah ya zamanto yayi shi a bayyane idan mutum zai yi ƙiyamun leli ya yi wannan ƙiyamun lelin karatu a bayyane ya fi lada sama da a ce ya yi shi a asirce saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi a ƙiyamun lelinsa dukkan waɗanda suka rawaito ƙiyamun leli ta ma'aiki hatta karatun da ma'aiki yake yi suna faɗa a ciki irinsu abdullahi ɗan mas'ud irinsu huzaifa ibn liyaman irin su ummu salama da sauransu waɗanda dai suka ji karatun ma'aiki suka ji sallar dare tare da ma'aiki irin su abdullahi dan abbas to suna faɗar hatta abin da ma'aiki ya karanta to haka ya kamata ya zamanto mutum ya yi karatu a cikin sallar dare a bayyane sai dai in saboda wata larura ko yana kwance cikin tarin mu kwana ya zamanto waɗansu suna barci in ya ce zai dinga karatu a cikin sanyi ne dama ɗaki ɗaya ne kuma suke kwana zai yi karatu a bayyane zai zamanto ya hana waɗansu yi barci a natse to yanzu a wannan lokacin larurar wannan da ta buƙatar da shi ne ya yi karatu a ɓoye to ya yi karatun a ɓoye ya fi sama da yi shi a bayyane saboda zai cutar da waɗansu idan ya a bayyana to shi kuma mai barci akwai haƙƙinsa wanda ya kamata a kula da shi to amma in ya zamanto shi kaɗai ne zai yi wannan sallah din ko kuma a cikin jama'a ne wanda kowanne kuma a tsaye yake to yi sallar a bayyana wannan ita ita tafi sama da ya bar da yi a asirce wasirru fin nahar sannan kuma wal afdalu abin da yafi shine asirru ya asirce karatu na nafilfilin da zai yi su fin nahari a cikin sallah ta rana a sallah ta rana idan mutum zai yi karatu to shi kuma sai ya yi su a asirce wannan shi yafi to akwai arrawatib salloli wanda ake yin su na filfili kafin sallah ta farilla ko bayan sallah ta farilla to wannan ko na dare ko na rana dukkaninsu ana yin karatun ne a asirce sallah ta nafila wanda ake yi bayan magariba da wanda ake yi bayan isha'i da wanda ake yi kafin asubahi ita ce raka'atul fajiri to waɗannan dukkaninsu yanda ya tabbata shine ana yin su ne ba tare da an bayyana karatu ba amma sauran salloli waɗanda suke na filfili ne to na dare ana so a bayyana karatu a cikinsu na rana kuma ana so a asirce karatu a ciki ko da mutum zai yi salatu duha to ya karatun a asirce ya fi lada sama da a ce ya bayyana shi idan ya bayyana ba laifi ya yi ba amma ya yi tarko a wula ya bar abin da ya fi dacewa sai ya aikata abin da shi ma kuma ya dace din na'am
wa takfirur ruku'i was sujudi wa fi'luha khalwatan wa fi nisfi al-layl al-akhirati shikenan wa takfirur ruku'i was sujud sannan kuma wal afdal abin da yafi ga mutumin da zai yi qiyamul layli ya zamanto ya samu takatsirun ruku'i wa sujud wato yawan ruku'u da sujada ya zamanto an samu adadin raka'o'i masu yawa wanda mutum yayi ya fa a ce wato yayi raka'o'i yan kaɗan amma kuma ya tsawaita tsayuwa wannan sabani ne na malamai kan abin da ya shafi halil afdalu fi salatin layli kathratu sujud aw dulul qiyam abin da yafi a sallar dare shine yawan sujada ya zamanto mutun yayi kamar raka'a goma ya kama daga watini ya kai zuwa nasi a raka'a goma ko ko a'a abin da yafi shine ya zamanto an samu dulul qiyam ya zamanto ya yi raka a hudu amma ya kama tun daga sabbi hisuma rabbikal a'ala a raka ta farko ya kala uku simu bi hadal balad a raka ta biyu ya kawo watini a raka ta uku ya kawo alhakum a raka ta hudu ya kawo minar jinnati wan nas shin wannan shi ya fi lada ko ko wancan adadin wato sumuni guda hudu da zai doka yayi su cikin raka'a goma saboda an fi yawan samun adadin yawan sujada a ciki da kuma adadin yawan ruku'u shi ya fi lada to malam sai ya zaɓi takfirun ruku'i wa sujud yawan ruku'u da sujada shi a wajensa ya fi lada sama da abin da ya shafi wato ulul qunut an gane da kyau saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa ɗaya daga cikin sahabban shi shine rabi'a ya ce da shi fa'inni ala nafsika bi katsirati sujud ka taimaka mini akan cimma wannan guri naka naka zamanto abokin tafiya ta a cikin aljanna ta hanyar yawaita yin sujada to don haka shi ma malam ya ce to yin sujada mai yawa ta fi sama da ai yawan ruku'u sama da ai a daɗe a tsaye to amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa yin sallah idan mutum ya zamanto yana da iko akan ya yi ta ya daɗe a tsaye ya fi lada sama da ya yawaita wannan ruku'un da sujada saboda ita ce sallar ma'aiki ma'aiki a tsaye yana karanta izu biyar yana karanta izu goma yana karanta doguwar sura yana karanta kaza yana karanta kaza wanda za a ga cewa dukkan salloli na ma'aiki waɗanda suka rawaito kiyamun lele ta ma'aiki ba su rawaito ba gajerun surori wanda manzo Allah yake karantawa kowanne in ya tashi zai ba da labarin yadda manzo Allah yake dadewa a tsaye to ya fi irin yadda waɗansu daga cikin sahabbai wanda ba su da nauyi ya fi ƙarfinsu irin su abdullahi dan mas'ud shi yasa za mu ga cewa manzo Allah tun da yake bai taɓa ƙarawa ba akan raka'a goma sha uku a ƙiyamun laili ɗinsa amma kuma yana raba dare mai tsawo yana yin ibada aga cewa yin raka'o'i goma sha uku ga cikin kaso mafi tsoka cikin adadin awoyi na dare da ga cewa lalle an tsawaita su to wannan waɗansu daga cikin malamai sun fifita ya zamanto an samu ɗorin kunut sama da a samu katsiratar sujudi wa ruku wa fi'luha khalwatan sannan kuma wal afdal abin da ya fi ga wanda zai yi qiyamul layli yayi ta wa fi'luha da yinta khalwatan a wafance ya yi ta shi kaɗai a wani guri wannan kuma haufar riya'i saboda jin tsoron kada ya jefa wato kada shaidan ya jefa mai riya a cikin aikin nashi yana yin riya kuma shi kenan ibadar shi ta ɓace Allah ta'ala sai ya watsi da ita to shi yasa ake so mutum ya yi ta halwa wato a wafance daga shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya san abin da yake yi idan a cikin gidan shi ne ya zama to ya ware wani guri yamci wanda kawai a nan yake buga kiyamun lailin shi a kullum imma a tsakar gida imma a cikin ɗaki inda dai zai zama to dai makwabtanka ba za su ji ba barantana da sa su ce na ji wani je kai jiya amma na ji ka gangaro cikin suratu tauba ka ce kun ji ni ko tauba ce na karanta kwarai jiya ai akwai guri ma da ya dan tsare ni je inda ka saurara ka ji na yi shiru to ba barci bane nake yadda ɗauko ƙur'ani ne na leƙa ba gani ai abu ya ɓaci na'am wa fi nisfin lailil akhir sannan kuma wal afdalu abin da ya fi wannan ƙiyamun lailin ya yi tafi nisfin lailil akhira wato a cikin rabin daren na ƙarshe a rabin dare na ƙarshe ya zamanto a nan zai yi wannan ƙiyamun lailin nashi saboda ita ce wato sallar da mala'ikai na Allah ta'ala suke halartarta sannan kuma shine lokacin da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake saukowa zuwa sama ta farko a wannan lokacin ubangiji tabaraka wa ta'ala zai dinga yin shela ya ce man yad'uni fa udiya man yad'uni fa astajiba la man yas'aluni fa udiya man yastaghfiruni fa aghfira la wane ne zai roke ni in amsa mishi roƙon shi in bashi abin da ya roke ni wane ne zai doki wani wane ne zai tambaye ni wani abu in doki wannan abin da ya tambaye ni in bashi shi wane ne zai nemi gafarata in gafarta mai laifuffukansa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce salatu a khirin laili mashhudatun mahadura sallar ƙarshen dare a bar halarta ce bala'ikai na allah ta'ala suna halartarta sannan kuma lokaci ne wanda yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id duniya hina yabqa thuluthul layl al-akhir fa yaqulu man yad'uni فأستجيب له من يسألني فأوضي من يستغفرني فأغفر له كما yadda yake cikin Bukhari da Muslim hadithin Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi na'am
ويجوز الجلوس مع القدرة على القيام وعلى راحلة في سفر القصر حيث ما توجه توجهت به ويجوز الجلوس مع القدرة على القيام ya halitta mutum ya yi sallah a zaune ma'al ƙudurati tare da iko alal iyami a kan yi sallar a tsaye sallah ta nafila ya halitta mutum ya yi ta a zaune tare da cewa yana da iko a kan ya yi ta a tsaye wannan saboda imran ibn hussein kamar yadda wani kaso daga ciki al'imamul bukhari ne ya kaɗe ta da rawaitosa wani kaso kuma an yi ittifaƙi tsakankanin bukhari da muslim imran ibn hussein ya ce sa'altun nabiya sallallahu alaihi wasallama an salatin rajuli wa huwa ƙa'idun ya ce na tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dangane da mutum ya yi sallah ta nafila yana zaune ruwaya ta al'imamul bukhari mazala ce man salla ƙa'iman fahuwa afdal dukkan wanda ya sallah a tsaye to ya fi lada ya fi a wajen Allah sama da wanda ya salla a zaune riwaya ta bukhari da muslim zala ce wa man salla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im dukkan wanda ya salla a zaune to yana da kai rabin ladan wanda ya salla a tsaye riwaya ta al-imam al-bukhari wa man salla na'iman falahu nisfu ajril qa'id dukkan wanda ya salla a kwance to yana da kai rabin ladan wanda ya salla a zaune to wannan hadisi ne imran ibn husayn to yake tabbatar mana da cewa ya halitta mutum ya yi sallah ta nafila a zaune tare da cewa yana da iko ya yi ta a tsaye kawai ya zo shi kawai ya zauna dan galgal a gida yana zaune yana kallon alƙibla ya yi ta buga ƙiyamun shi a zaune to wannan babu laifi amma idan ya zamanto saboda wani uzuri ne ya yi wannan ƙiyamun lelin a zaune ko saboda baya da lafiya ko ƙawahuwan shi sun gaji ya yi tafiya mai tsawo a kafa kuma yana so ya kiyamu laili ya yi ta a zaune to wannan za a rubuta mai ladan shi cikakke tamkar ya yi ta a tsaye saboda wannan wani uzuri ne ya haifar mishi da yi sallah a zaune wa ala rahilatin fi safaril qasri sannan kuma ya halitta yin sallah ta nafila a saman abun hawa taguwa ce raƙumi ne moto ne mota ce jaki ne duk abin da yake abin da mutum yake kai na dabba to ya halitta yi sallah ta nafila fi safaril kasar a cikin bulaguran da yake halitta a yi kasaru dukkan bulaguran da yake halitta maka sallah mai raka hudu ka maido ta raka biyu to ya halitta a cikinsa ka yi sallah ta nafila a sama abin hawan naka haitsu ma ta wajja hatibihi duk inda wato wannan fuskar wannan dabba din ta fuskanta da shi duk inda ya zamanto fuskar wannan bulaguran ta yi da shi to ya halitta ya sallar shi ta nafila ɓangaren yamma ne yake ɓangaren kudu ne yake ɓangaren arewa ne yake ɓangaren gabas ne ya halitta ya sallar shi ta nafila na'am wa fi safinati yastadiru wa muftahu wa muftahiha wa muftahuha wa muftatihuha wa muftatihuha jalisan wa yustahabbu idza qa idza qaraba ruku'a qama fa qara'a ma tayassara wa raka'a وله إتمامها جالسا وبالعكس
وفي السفينة to inda mutum zai yi sallah ta nafila a cikin jirgin ruwa yana cikin jirgin ruwa kuma yake so zai fara yin sallah ta nafila to yastadiru to sai ya juya ya kallaci bangaren alƙibla sai ya fara sallar shikenan kuma duk inda yanayin inda yanayin wannan jirgin ruwan yayi shikenan kawai babu laifi idan mutum zai sallah ta nafila a saman jirgin ruwa to yanzu dabarar da zai yi shine ya kallaci alƙibla idan ya kallaci alƙibla sai ya harma kawai ya fara sallar shi to kuma duk inda jirgin ruwan ya bada bangaren gusum yayi arewa yayi yamma yayi ko ina ya kallata baka da matsala shikenan zaka ci gaba da sallarka wa muftatihuha jalisan to dukkan wanda ya bude sallah ta nafila a zaune ya zo shi yayi niyyar zai yi sallar shi ta nafila a zaune to yustahabbu ana so idan qaraba ruku'a idan ya zamanto ya kusanci yin ruku'u abin da ya mai saura bai huce karanta aya talatin ba ko aya arba'in ko aya ashirin da biyar ko aya ashirin to gama sai ya meke cirat faƙara a mata ya tsara sai ya karanta abin da ya sauwaka na waɗannan adadin ayoyin da suka mai saura waraka'a sannan kuma sai ya tafi yin ruku wannan shine abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yi a ƙarshen rayuwarsa Nana Aisha radiyallahu anha ta ce, Ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ya qara'u fi shay'in min salatin layli jalisan hatta idza kabira qara'a jalisan wa fi riwayatin lamma kathura lahamuhu salla jalisan fa idza baqiya alaihi min as-surati 30 aw 40 ayatan qama fa qara'ahunna wa huwa jalisun wa fi riwayatin thumma raka'a وفي الثانية يفعل في الثانية مثل ذلك أنا عائشة تتي بنغو مأيكي صلى الله عليه وآله وسلم yana yin karatu a cikin komai daga kiyamun lele a zaune ta ce bungau ma'aiki alaihi salatu wassalamu a sallar dare in ga manzo Allah a zaune ne kiyamun leli yana karanta alkur'ani har dai lokacin da ya manyanta shekaru suka tafi a lokacin ko ma'aiki ya kasance yana yin sallah a zaunan idan ya zamanto abin da ya mai saura kafin ya tafi ruku bai huce aya talatin ba ko aya arba'in shikenan sai ya miƙe karanta su a tsaye sai ya ruku a cikin wata riwaya ta ce a raka ta biyu ma irin yadda ya a raka din nan ta farko to haka yake aikata a raka ta biyu to haka ake so idan ya zamanto mutum ya shiga sallar nafila a tsaye a zaune to ana so in ya zo daf da zai yi ruku'u to kafin ya yi ruku'u din sai ya meke idan ya meke sai ya karanta waɗansu ayoyi idan shi ba zai iya karanta aya talatin ba a cikin karatun ma na shi duka bai wuce karanta aya takwas ba ko aya goma to idan ya karanta aya bakwai in aya goma ce kenan sauran aya uku to sai ya meke ya karanta waɗannan ayoyin idan sauran aya idan aya takwas ne idan ya karanta aya biyar ko shida sai ya miƙe ya zamanto abin da zai karanta ɗan aya biyu ne da sauransu ne walahu itimamu ha jalisan ya halitta mutumin da ya da ya ɗako niyyar yin sallah a zaune ta nafila to ya halitta ya cika ta a zaunen babu laifi ya yi ta dukkaninta a zaune ga baki da wannan ya halitta shi ma wabila aksi akanan kuma ya halitta sun kuyan haka sun kuyan haka shine mutum ya yi sallah ta ya yi niyyar zai yi sallar nafila a tsaye shi kenan ya fara sai wani uzuri ya bujuro mishi to babu laifi zai iya yin ta a zaune shi ma ma'ana walahu itimamu ha jalisan idza da khalaha qa'iman na'am
wa shuru'u mulzimun fi sa'irin nawafili fa in abdalaha qadaha la an baqalat shikenan washuru'u mulzimun fi sa'irin nawafil yace ashuru'u wato farawa farawa cikin ibada mutum ya shiga cikin ibada mulzimun wato mai lazumta mai ya cika wannan ibadar da ya fara ta ne fi sa'irin nawafili wato a cikin nafilfili waɗanda suke masu nauyi a cikin nafilfili waɗanda suke masu yawa an gama masha Allah masha Allah na'am idan ya zamanto mutum ya shiga sallah ta nafila yanzu farko kafin ya shige ta shine yasa kanshi zai yi ko to yana shiga daga yayi takbiratul ihram to yanzu ya zamanto dole ne sai yayi ta raka'a biyu shine ashru'u fil nawafil wato shiga cikin nafilfili mulzimun mai lazumtawa wanda ya shiga ne cikin su ya cika wannan sallah din ya cika su sai dai a cikin waɗansu daga cikin nafilfili amma nafilfili waɗanda suke nafila kusan guda bakwai an gane ku ya sa irin na ku sauran nafilfili to idan mutum ya sa kan shi cikin nafila to wajibi ne a kan shi ya cika inda ta sallaci haka na azumi idan mutum ya sa kan shi na nafila ne raɗin kan shi ne yana azumin litinin da alhamis to sai ya ɗauki azumi na ranar litinin to yanzu wannan da ya ɗoka dole dole ne sai ya kai shi ya ce fa'in abu ɗalaha idan ya ruguza wannan ibadar ta nafila da ya ɗora wa kanshi ya shige ta sai ya ruguza ta ya ɓata ta to ƙabaha sai ya rama ta mun gane ya yi niyyar yin sallah ta nafila raka abu ya yi kabbara kenan ya ce allahu akbar wataƙila ko karatu bai fara ba kawai sai ya ji ƙaran salula tana gaban shi dai yadda kanshi sai ya ga wani alhaji ne wanda dama yana so ya kiraye shi kawai ce assalamu alaikum alhaji muna lafiya shi ke ne watsar da wannan sallah ɗin ya ɓata wannan sallah ɗin to yanzu wajibi ne a kan shi ya rama wannan sallah ɗin ko kuma ya zamanto mutum ya ɗauki niyyar azumi ashe shi kuma dama azumin nashi da ya ɗauka saboda ya san ban shi da kuɗin kari ne da sahi sai za a ce to bari dai kawai dai in yi azumi na tunda a yi kwanci ne tunda a gida ma yau ba wani zuwa ba zan yi da wuri da sauransu yanayin kawai ya ɗauki niyyar azumi ya hoto wajen ƙarfe goma sai ya ga wani alhaji ya zo wajensu yana bushasha yana raba abinci kowa ana ba shi kaza soyayya da abinci cikayya sai yau akwai ta cikai da ƙarshe dai ya yi shawara kawai ya karya azumin nan to shi ma sai ya rama wannan azumi din an gane ko wannan shine fatawa ta malikiya to amma akwai malaman da suke ganin cewa ba za su ba zai ba idan ya karya abin da dama shi ne ya sa kanshi kuma ya ce ya fasa babu laifi a kanshi ta ce ba zai rama ba to amma malikiya su sun kafa hujja da cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tudlu a'malakum ya ku waɗanda suka yi imani ku ba Allah ku manzon shi sallallahu alaihi wasallam kada ku ruguza ayyukan ku wanda kuka ɗako yi kun ɗako aiki na farilla na nafila za ku yi za ku samu lada mai girma kuma ku lalata shi kada ku yi haka nan la'in baɓalat ya ce a'a ba inda ta ɓace ba da kanta idan ya zamanto wannan nafilar ita ce ta ɓace da kanta to wannan ba wajibi ba ne a kan shera mata tunda ita ce ta ɓace da kanta ya yi niyyar yin azumi na nafila shi kenan kawai sai ya mamanta ya shaƙi abincin shi to kawai sai yake tunanin cewa tunda ya ci abinci da azumi na nafila ba azumi na farilla ba ko shi kenan ya kare kawai sai ya ci gaba da uzurin shi to sai daga baya aka ce mishi ai ko azumi ne nafila idan ka ci ka sha babu laifi in dai akan mantuwa ne baka sani ba ne akan mantuwa ne kai ka ma manta kana azumi to yanzu ba za a ce ba sai ya rama wannan azumi din da ya sha mun gane da kyau na'am وداخل مسجد وداخل مسجد في غير وقت الكراهة في غير وقت الكراهة يحييه بركعتين قبل جلوسه وداخل مسجد wanda ya shigo cikin masallaci wanda ya shiga cikin masallaci fi ghairi waqtil karaha ba a lokacin da aka karhanta yin ibada ta sallah ba a cikin wannan lokacin ya shiga masallaci imma wajen warhaka amma shiga masallaci wajen karfe tara na safe ko wajen karfe goma na safe ko wajen karfe takwas ko shiga masallaci bayan azuhur kafin la'asar ko shiga masallaci bayan magariba kafin isha'i ko bayan isha'i kafin ketowar alfijir ya shiga masallaci dai a lokacin da ba a karanta yin sallah ta nafila ba to yuhayyihi to ana so ya gaishe da ubangijin masallacin wannan bi raka'ataini ta hanyar yin sallah ta nafila raka'o'i guda biyu kamar yadda hadisin Abu Qatada al-Ansari ya tabbatar da haka cikin Bukhari da Muslim idan dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalliya raka'ataini amma idan ya zabanto sai da ya zauna to babu laifi sai ya tashi ya yi ta wannan sallah din idan ya shiga a lokaci wanda yake na an karhanta yin sallah da nafila irin ya shiga bayan la'asar ko ya shiga bayan sallar asubahi yanzu a wannan lokacin malamai sun yi sabani a kai waɗansu suna ganin cewa wannan sallah ta nafila raka'a biyu wannan tana ɗaya daga cikin zatu sabab zatu sabab ce tana ɗaya daga cikin zawatul asbab to da haka babu laifi zai iya yin ta waɗansu kuma suka ce a tunda dai tana nan a matsayinta na sunan nafila ba zai yi ta ba saboda ma'aiki ya yi hani game da yin nafila shikenan sai dai a bashi wani karatu wanda zai yi maimakin ta shine suka ce zai ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ga suka ce zai faɗe shi ko guda hudu ne kuma sai ya zauna mun gane da kyau to amma inda ya je shi ya shiga masallaci daf da faɗawar rana ko daf da hutowar rana to wannan matsala ce wanda take mai ƙarfi irin su al'imamu shaukani imamu shaukani Allah ta'ala ji kansa da rahama ya ce a ra'an laye da hulal masjida fi hadal waƙaci a irin wannan lokacin kawai mutum ya haƙuri kada ya shiga masallacin ma don kada ya jefa kanshi cikin rudani an gane da kyau na'am to sai mu kwana nan ko na'am ko mu kai bakin wala ba su bitta na fuli fi jalasatil imam na'am ومنها التراويح ثماني عشرة تسليمة وقيل عشر ما بين الإشاء ما بين العشاء ما بين العشاء والوتر ومنها التراويح wato yana daga cikin nafilfili wanda idan mutum ya zai samu lada mai girma a ciki shine yin tarawihi imma ka ce mai tarawihi imma ka ce mai attahajjud imma ka ce mai qiyamul layli imma ka ce mai baqiya imma ka ce mai salatul witri kowanne ka faɗa ya tabbata tsamani ashirata taslimatan wato tarawihi shine sallama goma sha takwas raka'a talatin da shida kenan sallama goma sha takwas to wannan a lokacin magabata umar ɗan abdulaziz allah ta'ala ya ji kansa da rahama lokacin da ya ga cewa adadin raka'o'in da umar ɗan khattab ya shatawa wato sahabbai da waɗansu daga cikin tabi'ai raka ashirin din nan ya ga cewa karatun ya yi tsawo sai ya ce to a ƙara wa abin ruwa a ƙara adadin raka'o'in sai ya zama to karatun shi kuma irin na da ne sai mai da raka'o'i talatin da shida yammakin a ce an yi raka'a ashirin daidai sai ya ce to a mai da ta raka'a talatin da shida don ya zama to kowa ya samu ya iya yin ta ba tare da an ci wahala ba to a wannan lokaci na umar dan abdulaziz shine aka yi ake raka'a talatin da shida ƙiyamun leli waƙila ashirin ma bainal isha'i wal witr waɗansu daga cikin malamai ku suka ce a ma'ana ashiru taslimatin sallamomi goma za yi sallama goma za yi sallama goma ita ce raka ashirin shi kuma wannan shi ne abin da umar ɗan khattab allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato ya naɗa ubayi ibn ka'ab a matsayin shi ne limamin su kamar yadda yake cikin sayyid bukhari hadithin abdurrahman ibn abdul labari Allah ta'ala ya ji kansa da rahama lokacin da Umar dan Khattab a zamanin halifancinsa ya shigo masallaci wata rana cikin Ramadana da dare sai ya tarar da mutane kashi-kashi wani mutum ɗaya yana sallah waɗansu su biyu waɗansu uku waɗansu jama'a biyar shida a ce kai ya ce wannan abin a ciki akwai hayaniya da yawa a ce ina ganin da a ce zan tattara su duka ya zamanto sun yi sallah a ƙarƙashin limami guda ɗaya a baya limami guda ɗaya to hakan ne zai fi dacewa shi kenan sai ya hada su ga baki ɗayansu ya nada musu ubayi bunu ka'abu a matsayin shi ne limaminsu to shi ne ya ce wannan aka maida ta kuma raka ashirin raka ashirin ake yi a kowace rana to ya ce ma bayan isha'i wal witir to wannan tarawihi ana yin sa bayan sallar isha'i tsakankanin isha'i da kuma wutiri bayan an yi sallar isha'i kafin a yi wuciri ake yin waɗannan adadin raka'o'i ɗin wannan wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik